إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن يقدم كل منا لنفسه أعمالا تكون سببا لنجاته يوم يلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واعلموا عباد الله أن من أسباب الطلاق أسباب ترجع إلى الزوجين معا كما وعدنا بذكر ذلك ومن هذا سوء العشرة بين الزوجين فإن بعض الناس يعامل زوجته كأمة من إمائه ويعاملها بقسوة وجفاء كما أن بعض الزوجات لا ترى لزوجها قيمة بعد الزواج ولا تكل له احتراما وتضيء حق السمع والطاعة له ويكون ذلك سببا في تدمير ما بين الزوجين ووصية القرآن في ذلك كافية وشافية قال الله تعالى وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال أيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وقال أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقد كان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة دائما بشري يدائب أهله ويتلطف بهم ويضاهك أهله حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك ويأكل مع أهله جمعا أحيانا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن هذه الأسباب أيضا عباد الله إفشاء أسرار الزوجية وهذا يحدث من الرجل كما يحدث من المرأة وهو كبيرة من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ويدخل فيه ذكر عيب من عيوب أحد الزوجين أو حسنة من حسناته مما يجب ستره فإن أقوال الزوجين وأفعالهما بينهما أمانة فمن أفشى منهما ما كرهه الآخر فقد خانه ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال بعض الناس أريد طلاق امرأتي فقيل له لما فقال كيف أذكر عيب زوجتي فلما طلقها قيل له لم طلقتها قال كيف أذكر عيب امرأة أجنبية ومن الأسباب أيضا أيها المسلمون إهمال تزين الزوجين فالرجل المسلم يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له حتى يحجزها بذلك عن النظر إلى غيره من الرجال يقول ابن عباس رضي الله عنهما إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وما أحب أن أستلطف جميع حقي عليها لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة ومتى كانت المرأة آقلة احترزت أن يرى الرجل منها مكروها أو يشم رائحة قبيحة منها فإن الاهتمام الزوجين فإن اهتمام الزوجين بالتزين والنظافة له وقع في بقاء الود والألفة بينهما كما أن التقصير في النظافة والرائحة الكريهة تسبب النفرة والكراهية وتحسين الحال ويجب تحسين الحال كما يجب التنبيه على ذلك من قبل الزوج عن الزوجة ومن الأسباب أيضا أيها المسلمون سلاطة اللسان بين الزوجين ويقع من الرجل كما يقع من المرأة فيكون أحدهما سليط اللسان كثير الانتقاد قليل الشكر لا تقع عينه إلا على المعايب ولا يرى المحاسن وفي مثل هذه الحال إما أن تقع الكراهية مع الصبر وإما أن تقع مع النفرة فينتهي الأمر بالفراق نسأل الله عز وجل السلامة والعافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من بين الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta bayani a kai bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon kira sallallahu alaihi wa sallam hudu ba ta ci gaba da bayani ne bisa kan wato sabubban sakin aure mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani cewa wajibi ne akan kowane daga cikin mu ya tanadan makan shi ayyuka na alkhairi wanda za su zama sanadiyar samun tsiransu a gaban Allah ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba su amfani sai wanda ya je ma Allah da lahiyayyar zuciya. ‘Yan uwa musulmi daga cikin dalilan rabuwa aure, waɗanda dalilan suna faruwa ne a ɓangaren mata da miji, su bi ma'ana daga gare su duka biyu, ana iya samun daga gare su duka biyu ko kuma daga ɗaya daga cikinsu. Yana daga cikin waɗannan sabubban munana mu'amala munana zamantakewa tsakankaninsu mu sani cewa wasu daga cikin mutane suna mu'amalar matarsu tamkar baiwa daga cikin bayi zai ɗauki matar shi kamar wata baiwa ce daga cikin bayan shi yana mata mu'amala da busassar zuciya yana mata mu'amala da jafa'i yana tsananta mata yana takura mata abun mamaki idan ya huta waje cikin abokan shi sai ka gan shi ashe yana dariya yana fara'a yana mulmushi yana dariya har da kunne amma in ya shigo gidan shi sai ya gintse iyalin shi suna mamaki ma in suka cinkaye shi a wani waje yana dariya saboda kaushin hali da munin mu'amala da rashin kyautatawa tsakanin shi da iyalin shi ɗan uwa muna da mu'amala da kausasa mu'amala da tauri kigir-kigir ko ina kai ba daɗi a ɓangaren mu'amalar ka da iyalinka wannan yana zama sanadiyar wato mata ta kyamance ka kamar yadda ita ma mata idan ta zamanto mai kaushin mu'amala ba ta da sauki mai tauri ko ina aka kwankwasa tauri ke gare ta mijinta sai ya rasa wai ta ina ne zai samu sassarci ko rangwame babu ta ko ina kawai ta matse tauri ke akwai wato zai za ta zama mijinta ba ya da kima a wajenta ana taure mashi haƙƙi na ta saurare shi ta yi mai da'a da Allah ya mata umarni annabi ya mata umarni da haka ne ta wannan haƙƙin babu shi a wajenta ita kawai ta fargaza ta sani da tafa da kuma wato sako magana ko ma wace iri ce ba kaidi ba ma'auni wannan yana zama sanadiyar rusa gidan aure yan uwa musulmi shi yasa alqur'ani yayi wasiya wasiya cikakka wadda take mai warkar da duk wani ciwo da ya shafi nuna na zamantakewa a cikin a tsakanin ma'aurata a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala yace ku yi mu'amala da iyalinku mu'amala ta kyautatawa ta mutuntawa idan kun kyamance su saboda wani ɗabi'a ko wata hali ko wani hali to ku sani sau da yawa za ku ji kuna kyamar abu amma kuma Allah ya sanya alheri mai tarin yawa tattare da shi don haka abin da aya take nihi in kuna kyamar wata ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un iyalanku to ku yi haƙuri da su saboda za ku iya kyamar abu Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin shi ‘yan uwa musulmi duk lokacin da ya zamana an samu munana mu'amala a tsakanin ma'aurata to cikin ɗayan biyu ne ko dai zamanto wato wannan munana mu'amala da ake wannan kaushin halin ya zamana ya yi sanadiyar rabuwar aure ko kuma a ci gaba da zama amma cikin kunci da takura shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wasiyar da ya ma al'umma shi yace wato kar mai imani namiji ya kyamanci matar shi saboda wata ɗabi'a ta guda ɗaya mai muni idan ka kyamanci wata ɗabi'a ta to ya kamata ka yarda da wasu ɗabi'u nata masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mahi alherin ku shine wanda yake mahi alheri a wajen iyalin shi yace ni kuma ni ne mahi alherin ku a wajen iyalina saboda haka ɗan uwa musulmi ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen mu'amala da iyalin shi babban misali ne ga duniya yana da kyaukyawar mu'amala kullum cikin farin ciki yake da mulmushi da fara'a yana wasa yana raha cikin iyalin shi baya gimtsewa ya zama dodo cikin su ya zama duk ma da an ji motsin shi in kaga kana matsayin mai gida amma da an ji motsin ka kowa ta karshe yake da uwayen ɗaya da ɗaya kowa yana ta karshe ta gaya nan gaya nan ya kamata ka canza ɗabi'un ka tun kamin mutuwa ta zo maka Umar bin Al-Khattab yaddan Allah ta tabbata a gare shi wani gwamna daga cikin gwamnonin shi ya shigo gidan shi sai tar da wani yaro yana wasa bisa cikin shi yana tsalle yana abin da ya ga dama shi gwamnan sai yake mamaki kai shugaba su kutum amirul mu'minin kai da kai yanzu yaro yake hawan tumbin kai haka sai Umar ya tashi zaune ya aza yaron gehe yace ina son kai ka gaya mana yaya mu'amala ka take da iyalinka a gida sai yace ina aini in na shigo gida shi ma sai sama sama kowa zai kama jikin shi sai Umar yace daga yau na cire ka daga matsayinka na aiki wanda bai kyautata ma iyalin shi ba ta kaka zai kyautata ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalilin wannan kawai shi kan an sarke shi daga matsayin shi ba wasa ɗan uwa musulmi wannan yana nuna mamu kyawawan ɗabi'u da kyautata mu'amala tare da iyali abu ne wanda ake so namiji ya samu shaidun shi a gidan shi ɗan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wato raha yana farin ciki yana dariya tare da matan shi ya sa su dariya su ma su sa shi dariya yana hira yana tattaunawa da su har ya zamana saboda kyautata mu'amala wani lokaci ma manzan Allah sai ya tserere tare da wata daga cikin matan shi ya ce mu ruga daga nan zuwa wuri kaza da ni da ke a ga wanda zai tsere ma wani kamar yadda hadisai suka tabbatar cewa manzan Allah ya taba faɗa wa Aisha lokacin tana matashiya yace ta yi tserere sai Aisha ta shige gaba ta wuce shi sai suka ɗora dariya wata rana bayan ta ɗan mayyanta sai manzan Allah ya ce a saki da aka sake sai ya shige gabanta ya ce to ɗan na ɗan kenan kenan wannan madadin waccan ne don haka ‘yan uwa musulmi kyautata mu'amala irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da iyalin shi baki ɗaya ta kai in yana gidan wata daga cikin matan shi to duka sauran matan za su zo gidan wadda yake ciki a ci abinci tare daga baya kowa ta koma gidanta yana aikata haka wasu lokuta tare da iyalin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mamu a cikin alkur'ani mai girma cewa haƙiƙa kuna da kyaukyawan koyi a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suke sanadiyar kashe aure da lalata shi da ɓata shi su kai ga rabuwa ‘yan uwa musulmi waɗanda suke hutawa daga ma'aurata guda biyu ana samu ga namiji ana samu ga mace shine watsa sirrin zamantakewa ta aure akwai mutumin da in yana aure da mace ya ji labarin wannan matai ta haɗa ma'uwarta wani labari na mu'amala tsakaninta da shi ko wani aibin shi to daga ran nan idan ƙaunarta ta kai ɗari a zuciyar shi to sai ta dawo arba'in da biyar in ta ƙara tana ragewa har ya kai kawai gaba ɗaya ba ya ƙaunata saboda da dama daga cikin mutane ba su san mu'amala wadda take tsakaninsu ne da iyalinsu sirri ne na tsakankaninsu ya ji wani yana ɗaukar wannan yana huddawa waje mutumin kirki mai ɗabi'u na ƙware mai addini ba za ka taɓa jin yana kawo labarin tsakanin shi da matar shi ba a cikin gari ko a cikin fada ko a majalisi ko kuma daga hira ya ɗora cewa ai ni ma matata ta yi kaza ta aikata kaza a wannan da ka gane shi in kana neman wanda bai sa abin da yake ba cikin jama'a to ka kalli wanda yake buɗe bakin shi ya ɗora ambata rayuwar shi da mu'amalar shi tsakanin shi da matar shi bai dace ba mata ta ambaci mijinta ambato na gayin aibubbukan shi da laifukan shi kamar yadda bai dace ba ga miji ya ɗora ambata aibubbukan matar shi a lokacin da suke zamantakewa ta aure yan uwa musulmi yana cikin amana ta aure yana cikin amana ta zamantakewa aure tsare ma juna sirrika in mata tana zuwa wajen mammata ko wajen abokaninta ko wajen wasu mutane tana ba da labarin wata tawaya ko wata baraka ko wani aibi wanda ta gano ga mijinta to ta kama tafarkin kacewa aurenta insha Allah wannan auren nata jim kaɗan sai ya mutu dalilan wato duk wasu dalilai da sharuɗa da rukunai na mutuwa auren sun fara kankama saboda su mutane ana faɗa masa aibubbuka to zuga kiza shi yake haka kake zaune da shi Khadija to wata in ta kama sa in ta kama nuna miki ke wata irin sakara ma ce sai ke ji anya duniya akwai wata doluwa irin ki daga nan sai ki zo ki ɗauki mataki auren ki ya lalace saboda haka har uwaye ba a faɗa musu mace mai hankali mata ta gari ba ta gari ba ba ta faɗa wa uwarta labarin mijinta sai na alheri in mijinta ya kuskure ko yayi wani abu wanda ta gano ba ta ji daɗi ba to za ta bi hanyoyin ta kwatanta mai ya gyara amma duk abin da za ta ba mamata labari kan shi zai zama alheri ne duk abin da za ta faɗa ma 'yan uwanta bisa kan mijinta zai zama alheri to wannan mata mai hankali kenan wadda take ɗaliba musulma wadda ta san zamantakewa amma mata in ta zama matankaɗi duk abin da ya zubo ciki ƙasa zai yi yau wakin nan in ka yi hira guda goma da ita to rana ba ta haɗuwa sai dukkanin 'yan unguwa sun ji labarin wannan hira guda goma banda wanda za ta kira ta waya tana faɗa musu domin ita har zumo ɗinka hauta take ta kira ta gai ta bada labari to macen kirki ita ce wadda take ɓoye aibubbukan mijinta tana watsa alheran shi sai ta sanya ma mutane ƙaunar shi ta sa uwarta ta ɗora ƙaunar mijinta ta ɗora jin shi yana da matsayi a zuciyanta ta sa ƴan uwanta su ɗora mutunta mijinta namiji na kirki miji na ƙwarai shine wanda yake ɓoye aibubbukan matar shi yana faɗin alherin rukanta ko wajen mammashi ko wajen dangin shi ko wajen ƴan uwan shi ko abokanin shi sannan mu sani yana cikin watsa sirri na zamantakewa aure ya zamanto kana faɗa ma mutane wani alheri ma na matakka in dai baya cikin alheran da ya halatta a gai domin alheran kala biyu akwai alheri da kyaukyawar ɗabi'a wadda matakka take da amma a musulunci haramun ne ka zo waje ka faɗa ma wasu cewa haka take haramun ne to in ka faɗi wannan yana cikin watsa sirrinta yana cikin abin da Allah ta'ala zai ɗebe albarka aure matuƙar kana yawo kana faɗi don haka ko da alheri ne ba kowane alheri ba domin rayuwar aure tana da sirrika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato yana cikin mutanen da suka fi kowa mummunan masarki a wajen Allah ranar alkiyama shine namijin da yake mu'amala da matar shi ita ma ta yi mu'amala da shi sai ya je ya watsa sirrinta to da ya zama da mutum haka yake kawai dan bazazzagi ne wajen yawo da watsa sirrika to shi nan ya ci amana aure yana daga cikin cin amana aure watsa sirrin wato a auratayya shefa wani mai hikima daga cikin mutane ya zo ya ce ni so nake in saki matata sai aka ce mashi ni tan maka sai ya ce a ba ni faɗin aibin matata kuma sai ya je ya sake ta bayan ya sake ta sai aka ce ni ta ka sake ta ya ce yanzu ba matata ba ce ba ba zan faɗin aibin wata mace ba wanda ban da alaƙa da ita don haka ‘yan uwa musulmi ana son musulmi ya kasance mai riƙe sirri dama wato duk lokacin da aka haɗu a aure tsakanin wani namiji da wata mace to dole ne tsakankanin su sai ya zamana wani ya ga tawayar wani wani ya ga ɓarakar wani wani ya ga aibin wani to sai ya zamana akwai rihin asiri tsakanin mace da namiji wannan yana cikin ma'anar hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wadda aya alqur'ani ta faɗi cewa su sutura ne a gare ku matan ku kuma kuma sutura ne a gare ku in suturar kai da mana tana bayyana tsirecin kan me amfanin wannan suturar yana daga cikin dalilan da suke wato kawo baraka su haifar da rabuwar aure ɗan uwa musulmi wato shine rishin yin kwalliya tsakanin ma'aurata rishin gyara kai da shiryawa zama da shi namiji ya ɗauka kawai shi ba ma wannan kuma an yi samun shi ɓangaren maza gaskiya cikin mata ma ana samun ƙazammai waɗanda ba su damu da kula da kansu ba shi kuma ƙazamta tana da alaƙa da rabbanci gwalgwadon rabbancin mutum da kasawar shi da cibrewar shi da rashin himmar shi gwalgwadon irin yadda zai zama ƙazami zai iya kula da kanshi haka ana samun ɓangaren mata ana samun ɓangaren maza amma wannan matsalar ta yi yawa ɓangaren maza saboda wasu ma daga cikin mazajen abin da ke cikin lissahin su da tunaninsu shi ne kwalliya ba tasu bace su mazaje da haka sai dai zama da ƙari da wari da dauɗa da zama da wato hamami na hamutta wannan shi ne nasu da haka za a gan shi yana takama shi mai gida ne amma in ya zo ya zauna bai karatuwa ko ɗiyan shi dan dai ba su da wayo ne kawai suke tahowa inda yake amma in suka yi wayo suka fara hankali sai dai su ɗora gaida shi daga nesa suna sannu da zuwa to balle matar shi wanda yake zamantakewa da ita wallahi akwai mata da dama waɗanda suke kawo koken wato wari da muni na rashin kula da rashin tsafta na mazajensu wata tana neman mahita ne ta rasa yadda za ta yi sai ta zo tana bincike ita gani wallahi ga ɗabi'un mijinta ita tana son shi akwai matar da ta ce ita wallahi tallahi tana ƙaunar mijinta Allah ya sani kuma yana kyautata mata bakin wargwaro yana da ɗabi'u na ƙwarai kuma har ɓangaren ma abin hannun shi bai mata ruwa yana mata abin da ya dace ta ce to kawai matsala mutum ne mai warin baki da warin jiki ta ce ta rasa yadda za ta yi da shi sau da yawa ma da an tashi daga kwana ita ke gaugawa ta sanya makilin a burasta kawo shi dan dai ta tuna mai cewa ta ce amma duk da haka shi kusan kullum ma cikin wato cikin hamami yake to kaga ƙarshe sai ta ji kawai tana kyamar shi duk wannan kyautatawar da yake duk kokarin da yake yi karshe don haka ko kai dan dan kare ne wajen kokari wajen kula da matarka wallahi in dai baka kula da kanka baka da tsafta baka damu ba da jikinka to wallahi wannan ma yana daga cikin sa don haka in namiji ya ga cewa matar shi tana dan nisa da shi ya kalli ko ina shi ya gani matsala ina kula da ita ina kaza ina kaza to dan tuno ka ji anya kotan jikinka lahiya launi kan wannan yana daga cikin abin da yake sanadiyar mutuwa aure wasu daga cikin mata su suke da wannan bala'i akwai matar da ta haihuwa biyu gidan aure amma bata taba aski ba ina nihin aski wanda wanda musulunci yayi umarni musulmai su dora yi na aske gashin hamatta gashin mara da sauransu ita bata taba yin wannan ba sai ka ce tana tarawa don a mata kitso wai sai wata rana ta buɗa wato da ba a yi ta fito tsakiyar gida tare da mata tana mu'amala da su ko da ta ɗaga amurta sai a ga kamar gidaje sun haɗu a ciki sai wata mata nan cikin makwabta take faɗa mata cewa yau ce wancan haka kike rayuwa da wannan abu tusuzu sai ta ce yau shi ma ana aske shi wai ita a rayuwarta ma bata san ana aski ba a wannan wajen kuma haka mijinta yake ta fama da ita to radda matan gidan nan suka sanya ta taje ta yi aski ta gyara kanta ran nan sai da mijinta ya ba ta kado zuwa ya sau turmin atamwa mai tsada ya kawo mata yace saboda ya ji daɗi yau ta gyara jikinta lokacin ta gano ya ashe an ashe shi ma wannan yana da muhimmanci to akwai waɗanda bakin jahilci ma da rashin sani kwata-kwata saboda haka wannan yana cikin abin da yake kashe aure wallahi auratayya da yawa sun mutu wannan shine sirrin mata tana shaida cewa mijinta ba mutumin banza bane ba ya cutar ta amma kwata kwata ita ta kyamar shi take ba ta son shi ba ma ta son ya karato ta saboda munin halin shi akwai maza waɗanda wato da kaga sun shirya sun yi shiri sun sa kaya sun gyara kansu to waje suka yi in suka dawo kuma wannan shirin sun hudda shi sai ga ya zauna da wata ayar riga zuwa gona ita zai zawa kawai ya zauna don haka abdullahi ibn abbas yaddan allah ta tabbata a gare shi ya ce lalle ne ni ina shiryawa in yi ma matata kwalliya kamar yadda ni ma nike son ta yi mana kwalliya domin Allah ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani ya ce su ma suna da haƙƙi kamar yanda wato ake da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi akan mazajensu kamar yanda mazajensu suke da haƙƙi a kansu wala hunna mithlu allazi alaihin bil ma'ruf Abdullahi bin Abbas ya ce kuma ni a ɗabi'a ta ba ni son in ce matata sai ta ba ni haƙƙi na ɗari bisa ɗari duka a'a in ta ba da saba'in sauran talatin na yahi mata ya ce saboda Allah maɗaukaki ya ce wa lirrijali alaihin na daraja maza suna da daraja a kan mata ya ce ina daraja in kai tsaikaci da haƙinka gaba ɗaya sai ta ba da zama da kai ba ka da rangwame ba ka da sassarci wai namiji ne a haka wannan ba ɗabi'an namiji ba ne mace ce aka sani da bibiyar abubuwa tiriyan tiriyan amma namiji wato yana yahe wani kaso na haƙƙin shi yana cikin darajar da Allah ta'ala ya ba maza akan mata wa lirrijali alaihin na daraja saboda haka ‘yan uwa musulmi wato kula da kai da tsafta tsakanin ma'aurata da macen da ya zama na mace ce mai tsafta ɓangaren jikinta mai tsafta ɓangaren ‘ya'yanta mai tsafta ɓangaren ɗakinta wadda ta ƙware ta goge ta san salo iri-iri na seta gida da gyara gida kullum in mai gidan ya shigo gida sai ya ga gidan an sake mai aji da fasali da zubi da biri kullum gidan tana da salo na musamman wanda take ƙara tsara shi wallahi wannan matan ko da tana da laifuka yawanci ya yi mataki in mai gida yana jin daɗin ya tun karo gidan shi yaga gidan shi kwas kwas kwas yaga ƴaƴan shi kamar wani lu'lu ga su ne an masu wanka an sa masa kaya sun shirya na sha faɗin cewa duk in mai gida ya tun karo gida ya tar da gidan shi gyare matar shi gyare iyan shi gyare duk bakin cikin da ya zo da shi zubewa yake tun daga zaure tun daga zaure yake gajewa gaba ɗaya duk wata wahala da bakin ciki da damuwa na neman halal duka da ya kawo zaure sai ya mance da shi sai ga ya washe baki ya fara ma ɗan shi hannu yana taho ɗan baba yanzu ya ma amshe maɓoyin ya zama ɗan shi amma inda zai tun kawo gidan ya ga ɗan kucaki ba ya kalluwa ya gan shi da dajine da ƙahon wando guda tahi guda tsawo ya gan shi kamar ɗan aljannu wallahi cewa ga ke kama ɗanki kama ɗanki yanzu ɗan waye ɗanka ne kama ɗanki ka ya ɓata mana jiki don ka ba ma zai yarda mai karato shi ɗan shi ne amma gudun shi yake yanzu ya ma maida shi kawai ɗanta amma lokacin da ta gyara shi ya zama tsabar tsabar sai ga yanzu ya maida shi ɗan shi yana ɗan baba taho haka tsafta tana da muhimmanci a cikin zamantakewa ta aure yan uwa musulmi shi yasa lokaci ba ya isa akan a faɗi da bayani bisa kanta amma in muka dibi addinin mu na musulunci tana tanadin da ya zo da su da dokoki da tsare-tsare za mu gane cewa lalle tsafta wani kaso ne mai girma wanda yake gyara zamantakewa ta aure mace mai hankali kullum tana kiyaye kanta game da a ce mijinta ya ji wani wari daga gare ta ko mijinta ya kalle ta ya ga wata mummuna wato wata mummunar ɗabi'a ko wata mummunar kama tattare da ita tana iya ƙoƙarinta duk inda mace take mai hankali wannan wallahi ba sai musulma ba ko kafura ce in dai tana da hankali wannan matai tana ƙoƙari iya ƙoƙarinta kan mijinta ya kalle ta ya ga wani abu mai muni tattare da ita kar mijinta ya tunkaro ta ya shaƙi wato wani abu marar daɗi daga gare ta ƴan uwa musulmi duk lokacin da ya zamanto wato tsakanin ma'aurata akwai kula da kai to wannan yana haifar da zamantakewa mai daɗi yana sanya ma'aurata su ƙara kusantar juna su ƙara ƙaunar juna su ƙara dunkulewa tsakanin su mu'amala su ta ƙara kyautatuwa duk lokacin da ya zama na kuma ana samun wari daga jikin ɗaya daga cikin ma'aurata ana samun rashin tsafta da rashin kula da kai wannan yana haifar da nisanta tsakanin ma'aurata da kyama nisanta tsakanin ma'aurata da kyama saboda haka nan ne yana da kyau in mata ta gano mijinta yana da tawaya bangaren tsabta ko bangaren kula da jikin shi da kanshi yana da kyau ta gaya mashi karara baya cikin abin da ake nuke nuke kin karanci mijinki yana cikin mutanen da kullum ba su damu ba da warin baki yawancin mutane in bakin mutum yana canzawa shi da kanshi yana ji yana daukar mataki to akwai wanda abin ya riga zama mai jiki ko ji baya to in irin wannan mijin ne gare ki kika fahimci wallahi yana cutar da ke da warin jikin shi ko warin bakin shi ko warin hamatar shi yana cikin kyautata mu'amala da shi da kuma kauna da zaki nuna mai ke faɗa mai karara ko da ke yan karama ce shi kuma dattiza ne ko da shekarun ki kaɗan ne shi kuma dattiza ne ki faɗa mai sai dai miji yana buƙatar hikima da kuma salo wajen faɗa mashi in kin faɗa mai in dai mai hankali ne shi zai maki godiya kuma zai gyara haka ma in namiji shi ma ya fahimci matarsa tana da wannan tawaye to ya faɗa mata to shi bangaren namiji ma ba a cika samun tawaya ba ko matsala kai tsaye ne yake gaya mata ba wayar kewaye kewaye bangaren mata ne ake samun matan da ba su iya gaya wa mazansu cewa ba su jin daɗin jikinsu don haka wannan yana cikin abubuwan da lalle ne a sanar da shi ki sanar da shi in ma kin kasa sanar da shi kai tsaye to ki bi hanyoyi wanda sako zai isa zuwa gare shi cewa yana da bukatar kula da kanshi idan ke da ke matar shi baki tunatar da shi ba ta wayar shi da aibin shi tana yiwa har abokan shi su dora kyamar shi saboda wannan tana yiwa har waje ya zama abun gudu saboda wannan wato wato mummunan mummunan yanayi da yake ciki ɗan uwa musulmi abu na ƙarshe wanda muka ambata daga cikin abubuwan da suke haddasa rabuwa aure waɗanda kuma ana samun su ɓangaren namiji ana samun su ɓangaren mace shine wato ya sakin halshe sakin halshe tare da caccaka ya zama nan namiji ya saki halshen shi ta caccakan matar shi ko kuma ita macen ta ɗora caccakan mijinta ita wannan halshen nata kawan maciji ne kullum cikin sara yake kullum cikin sara yake da suka to in ya zama na a tsakanin ma'aurata akwai wannan matsalar ta cewa guda cikinsu kullum cikin caccaka yake da gayin aibi da aibatawa da munanawa ko kuma su biyu duka haka suka to wannan auren bai cika karko ba ‘yan uwa musulmi ana samun haka ɓangaren namiji a samu namijin da kawai shi baya ganin kirkin matan shi baya ganin alherinta idan shi sirrihi kullum sharrinta yake gani kullum cikin caccakanta yake kullum cikin faɗa mata baƙaƙen maganganu yake kullum sai ya zaɓo magana wadda ita magana inda za a halitta ta ta zama dabba da ba ta kalluwa saboda muninta wadda ita magana inda za a tulla ta cikin ruwan teku da dai sai sai gurɓaci amma sai ya samu wannan kalmai sai tulla ma matar shi sai ta ji wannan kalmai ta narkar da zuciyanta gaba ɗaya a cikin zamantakewa auren nan sai zama hatta mutu ba ta manci wannan bala'in kalmar da ya faɗa mata to haka ita ma ɓangaren mace ana samun haka wadda kullum sai ta nemi mummunan magana mai zahi sai ta sako wa mijinta wanda in ya rike wannan munin magana ko da sun ci gaba da zama aure to sai Allah ya karɓi ran shi bai mance da wannan wato mummunan magana ba wadda ta kaci zuciyar shi ta kaci zuciyar shi wannan yana cikin abubuwan da suke kawo baraka da rabuwa a tsakanin ma'aurata idan ɗaya daga cikin su ya zamo harshen shi kawar maciji yake kullum cikin ganin laifi yake kullum shi laifi yake gani mutum ne ana samun cikin ma'aurata mai yawan ganin kurakurai kuma mai karamcin godiya game da alheri sai zama ne shi kullum ko kuskure bai daga kafa in dai ya gan shi ko dan ya yake sai ya yi fada sai ya nuna ko mace ko namiji amma kuma da wuya kake samun shi yana godiya akan alheran da suke gudana tsakankanin su to idan aka samu ma'aurata suna fama da wannan to cikin wannan halin ko dan ya zamanto an samu kyama tare da haƙuri ana misali in mata ita take da wannan halin to sai zama mijinta yana kyamarta a zuciyar shi amma kuma yayi niyyar zai yi hakuri ya ci gaba da zama da ita hakin nan kyama ce ta hadu da ta hadu da hakuri sai a ci gaba da zama ko dai yana kallon saboda ƴaƴanta ko kuma yana kallon saboda mutunci ko saboda wani abu sai hakuri da ita a ci gaba da zama amma rayuwar ba daɗi ko kuma in aka samu ɗan yana da wannan mummunan matsalai akwai kyama da za ta biyo baya kuma kyamai ya zamanto babu haƙuri tare da ita wadda za ta haifar da nisa da shi in kana yi wa matarka ka sai ta kika in ta kika kuma sai ta fara nesa nesa da kai yanzu sai ta fara nemo hanyoyin rabuwa da kai ƙarshe sai lamarin ya ƙare da mutuwa aure da haka ‘yan uwa musulmi waɗannan suna daga cikin ababe waɗanda suke haddasa rabuwar aure a tsakanin ma'aurata kuma ana samun su ɓangaren namiji ana samun su ɓangaren mace muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya tsare auratayya na musulmai baki ɗaya ya kare auratayyar musulmai game da baraka da tawaya da sharrin shaidan Allah ta'ala ya zaunar da al'umman musulmi lahiya a cikin auratayyar su da cikin gidajen su da cikin garuruwan su da cikin kasashen su muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sabkan mama da alkhairi da kwanciyar hankali da zaman lahiya Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu gaba ɗaya Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu da ayyukan ma'aikatanmu baki ɗaya duk abin da da zai zamo alkhairi muna roƙon Allah Allah ta'ala ya tabbatar mana da shi a cikin ƙasar mu da cikin addinin mu da cikin zamantakewa mu da abin da zai zama matsala Allah ta'ala ya nisantar mu da shi ɗan uwa musulmi hudubar da ta gabata na yi tsokaci bisa kan cewa wato ƙasar mu ta Nijar sun sanya hannu bisa kan doka wato wanda aka huddo ta hana auren jinsi da kuma yin ukuba ga wanda suka yi a hudubar da ta gabata na ce abin da ya rage shine a watsa a jaridu a watsa a jaridu ya zar domin saboda alkalai sun tabbatar mu da cewa ba su da damar yin aiki da dokai ko da an sa mata hannu sai baya an watsa a jaridu na ƙasa gaba ɗaya to alhamdulillah satin nan yana kamawa wato mun ga an watsa wannan a jaridu na ƙasa kuma wannan doka ta riga ta tabbata duk duniya ta shaida cewa wato kasar Nijar ba ta son iskanci kuma kasar Nijar ba ta cikin kasashe waɗanda wato za a ɗora zo masu da kowace irin ɓartaya su karɓe ta da hannu biyu biyu wannan gaskiya abun farin ciki ne kwarai ga duk musulmin kirki kai ko ba musulmi ba ne kai in dai zuciyanka lahiyayya ce ka tabbatar da cewa wannan yana cikin ayyuka na alkhairi wanda ya cancanci a jinjina wato wasu lokuta jagororin nan namu idan wata kore ko wata guguwa ta motso sai su sarar da mu wani abubuwan da suke yi musamman in mun ga talakawa suna shiga cikin kunci da matsaci sai mu sare game da abin da muke tsammani na alkhairi daga gare su amma kuma wasu lokuta in wani abin ya zo kuma sai mu ƙara kwaɗayi mu ƙara fatan alkhairi da addu'a saboda haka wato dama haka rayuwa take gaba daya ba yayyewa ya zama kullum dindindin jin daɗi ne kamar yadda Allah ta'ala ya tsara rayuwa wata rana a sha zuma wata rana a sha madarci saboda haka muna ƙarin addu'a ta alkhairi ga jagororinmu na ƙasar Nijar Allah ta'ala ya ƙara musu himma da ƙwazo wajen ayyukan alkhairi duk abin da zai zamo alheri ga al'umma duk abin da zai zamo daidai ya daɗa rayuwa Allah ta'ala taimake su wajen aikatawa duk abin da zai zama ɓanna da sharri da cutarwa da musgunawa Allah ta'ala nisantar da su ga game da aikatawa wanda ma suke da niyyar aikatawa kada Allah ya ba su ikon aiwatarwa muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi a cikin ƙasar mu ta Nijar duk wanda zai samu matsayi Nijar ta ji daɗi Allah ka bashi matsayi ka ƙara mai matsayi duk wanda zai samu ƙarfi talakawa su samu walwala da jin daɗi Allah ta'ala ka ɗaukaka shi ka ɗaga shi idan baya da matsayi Allah ka bashi in talaka ne Allah ka wadata shi in ba kowa bane shi Allah ka maida shi kowa in ɗan ƙauye ne shi Allah ka maido shi birni in ɗan birni ne shi Allah ka damƙa madahan iko ga hannun shi duk wanda zai sami iko da matsayi da jin daɗi talakawa su shiga cikin kunci da musguna da takura ya Allah muna roƙonka da sunayenka mai tsarki idan ya riga ya samu Allah ka amsha kayanka idan mai ƙarfi ne Allah ka raunana shi idan mai kuɗi ne Allah ka talartar da shi idan talaka ne Allah ka ƙara mai nauyin talauci idan ɗan birni ne Allah ka maida shi ƙauye idan ɗan ƙauye ne Allah ka bar shi ƙauye ka haɗa mai ciwon zauna ka huta ku tsaye da sallah